وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته um, a satin da ya gabata kunce jiya an yi mana rasuwa na babanmu da cijo alhaji adamu musa dutse uba ga ɗan uwa da muke tare da shi wajen yada da'awa da daukan karatuttuka shine injiniya abdullahi adamu musa dutse wanda kullum tare da shi muke karatu a nan shi yake kawo ne duk guraren karatuka mahaifin shi allah ya masa rasuwa jiya an binne shi muna fatan yan uwa su yi masa addu'a allah ya gafarta masa Allah kuma ya sa aljanna ce masa hidima da ya yi wa 'ya'yansa da tarbiyya ta musulunci da ya musu Allah Ubangiji ya ba shi lada mutum ne makarancin ƙur'ani ƙwarai kuma mutum ne mai lazimtan zikiri ƙwarai indai kuna magana da shi kawai daga magana da shi kana magana da shi minti ɗaya za ka gaina ta zikirin Allah Qur'ani ko kullun ne baya karanta ƙasar izu talatin kullum ni dai a iya sani na da shi wajen shekara talatin kullun da Qur'ani a gabansa tun da ya ritaya daga aikinsa na gwamnati suna cikin manya-manyan ma'aikatan gwamnati a jigawa ya rike Qur'ani ko ina baya zuwa sai masallaci sai karatun Qur'ani sai zikiri irin mutane ne wanda kwata-kwata duniya ba a gaban su take ba in ka gan shi kawai daman sai ya ƙara maka tsoron Allah da kuma dai haka aka mutum ana ta karatun ƙur'anin ana zikirin so muna fatan Allah ya fi masa Allah ji kansa kaka yake ga ɗan uwanmu Ahmad gashi nan yaro mai ɗauka mana karatu Ahmad kuma shi ma ɗin Ahmad ɗin ajiyan dai ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ta mutu ita ba kenan mutuwa guda biyu aka yi masa ga shi na mal Ahmad an gama karatu za ku yi mai taziya cikin yaran da suke ɗauka mana karatu muna yi musu taziya Allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya Allah sa mu cika da imani kamar yadda ku sani abu na biyu wannan masallaci masallaci ne na wakafi an ce na wakafi ba mallakar wani mutum ɗaya ba ne na al'umma ne kuma ita al'umma ce za ta gudanar da shi wannan tafsirin da muke yi a wannan masallaci da sallar juma'a da ake a wannan masallaci da sauran karatuka da kan salawa da ake a wannan masallaci kuna ganin haske ana tayarwa inji ne ake tadawa sai 'yar solar da ake da ita wadda ba za ta iya biyan bukatan gaba ɗaya ba da haka wannan tafsirin da muke kusan kullum sati babban inji ne ake tarawa yana shan diesel kuɗi yake sha da yawa an gaya maka kuɗin da yake sha za ka yi mamaki don haka hukumar wannan masallaci ta bakina ni da nake karantar da ku muna sanar da neman taimako na diesel da za a yi rinka yin karatun nan duk sati da kuma da za a yi sallar juma'a sun ce a gaya muku in mutum yana da hali ya siyo dizal din ya samu liman ko ladan ya danka masa ya ce gashi a juye a injin idan kuma zai ba da kuɗin to kiyasta ya ga lita nawa zai siya kun san dai yadda yau dizal yake da tsada ina jin tsoron kar mu zo karatun nan wata rana mu ga duhu ba shi ma kansa masallaci ya san al'amura sun canja abubuwa sun zama abin da suka zama amma ba za mu ji kunya ba ba za mu bari mu mu kunyata ba rikon lasaiwal da haka ana neman taimako yan agaji su zagaya zo ka fara daga saman farko kai in za a nemi taimako ba daga tsakiya ake farawa eh kuma ka daina sauri a hankali za ka rinka tafiya in ka zo kan wani mai ɗan riga mai kyau ka daɗe a tsaye har sai ya gane da shi ake da haka a taimaka saboda Allah a Allah ya ba ku lada Allah ba da ikon taimaka duk wanda yake so zai taimaka zai iya samu hukumar masallaci ko ladan ko liman a musu magana ko a karba account number insha Allah ta'ala da za a saka wannan kuɗi ai da kun bada ma wani account number ina malam Yusuf ku bada wani account number da za a dan mutane wasu suna nesa yi a rubuta a bada sai ku rubuta wani account number ko na wani ne cikin jami'an masallaci watakila wani ya dan an ciyo mana kamar miliyan ashirin Allah ya saka mai da alkhairi Allah ba kula da in ba samu ba za mu fara bi sahu sahu in Allah ya sa'ad wani bawan Allah ya ce ya aiko da a nema masa addu'a dangane da yayansa to Allah ya wa yayan nasa rasuwa ranar litinin yana wajen karatu aka kira shi akan rashin lafiyar dan uwansa amma da yanzu ya rasu ya ba da ɗari dubu ɗaya wa masallaci cewa a yi masa addu'a Allah Ubangiji ya fi masa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya duka wani bawan Allah ya ba da naira ɗari shi ma sadaka saboda Allah masallaci yana da wata bukata da yake roƙon Allah Allah maɗaukin sarki ya biya masa bukatar Allah ya biya mana duka wannan ya ce a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya masa rasuwa ya faɗi lokacin da ya rasu sannan kuma ya ce a taimaka masa da addu'a ko wanda suka ƙulla harka ta kasuwanci suka karɓi kuɗinsa kuma ba su ba shi kuɗin ba shi ne yake bukata a ciya shi da addu'a ɗan uwa ɗaliban wannan majalisi mai albarka Allah ku fitar da hakkinsa Allah ya taimake shi Allah ya taimake ka ya fita maka da hakkinka gaba ɗaya wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana da ikhlasi da imani amin yana magana ne akan jarrabawa cewa wai haka ne wanda aka fi sonsa shi ake fi jarraba to kuma wannan yana nuna wanda ba a jarrabarsa Allah baya son sa a ba haka bane ana nufin jarrabawa ibtila'i ciwo ne damuwa ne kada wanda ya ga Allah ya jarrabe shi ya dauka Allah baya son sa a'a Allah yana ma son sa me yasa Allah yake son sa dan idan ya jarrabe shi idan ya jarrabe shi to zai bashi ladan da bai bawa wanda bai jarraba ba yanzu idan aka dora maka ciwon kafa ko ciwon ciki ko ciwon kai to ka sani kai fa kana da fifikon lada sama da wanda shi ba a jarrabe shi ba to wannan shine so din Allah ya jarrabe ka kuma ya baka lada amma na faɗa idan ka yi haƙuri ka yarda da Allah ka koma ga Allah kuma dan mutum ya zo yana bin Allah kuma ya shiga jaraba wannan ba yana nuna cewa ba akan daidai yake ba kamar wani sai mutum ya dauka shi ne yana zuwa masallaci yana karatun qur'ani yana kaza yana bin Allah to wai shi wai jaraba ba za su same shi ba wa ya faɗa maka ah shi manzon Allah da Allah ya jarabe shi da jarrabawa baya bin Allah ne a'a da haka bin Allah ka daban kaddarar jar Allah Allah kuma a wajen jarabawa shi kuma daban amma mun faɗa a karatu cewa idan kana bin Allah Allah ya zo yi maka jarabawar sai jarabe ka a gwargwadon imaninka kuma sai ya sauƙaƙa maka jarabawa sai ka ci jarabawa amma wanda bai da ƙarfin imani in ya faɗa cikin jarabawa faduwa yake baya ci Allah ya sa mu gane hukumar makaranta masallaci ta turo da account number na OP wanda za a bada wannan taimako gashi nan 8065 726954 takwas sifili shida biyar bakwai biyu shida tara biyar hudu ope aliyu abba aminu wani amintaccen masallaci ne hukumar masallaci ta bayar a saka wannan kuɗi na taimako na diesel da sauran gudanar da harkokin masallaci a cikin wannan asusu Allah ba ku ikon taimaka da Allah malam muna so mu yi karatu amma iyayenmu ba su da iko ba su da hali to Allah malam muna muna ganin ƙawayenmu suna ta karatu amma mu ba mu da hali ba mu da ƙarfi a taimaka mana ta sako lambar wayarta ko da za a taimaka din to Allah ya baki nasara Allah ya baku nasara gaba daya za mu haje takardar insha Allah idan Allah ya sa an samu dama sai a neme ku sai a bincika a ga ta za a iya taimaka muku insha Allah bi idnillahi ta'ala malam sai ka kai musu waya gobe ka ji wani irin makaranta ne suke nema kuma ka tabbatar haka ne Allah ya saka alheri Allah ya maida malam gida lafiya akaramka Allah sallah mai raka uku ko hudu a zaman tahiya da ake yi guda biyu ta farko ne ake yin salatin ibrahimiyya salatin annabi ko kwade ta ƙarshe ta farko ne ake da ta biyu duka duka ana ya halatta ya hukuncin ɗaga yatsa bayan gama alwala a'a bai inganta ba ɗaga yatsa mutum in ya gama alwala ya ɗaga yatsa Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin ɗaga yatsa bai inganta ba amma me inganta kallo Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni kaza wannan kallon ake ɗagawa amma banda yatsa kun fahimce ni kamar motsa yatsa ne a sallah kaga mutum yana galalau galalau galalau galalau a'a haka zaka miƙar da ita haka ake ƙarshen ta ake motsa ɗan kaɗan kuma idan ka motsa haka sai ka jira sai an jima can sai ka daɗa motsa amma ba wai kal kal kal kal kal kal an fahimta don kada ya fidda kai daga kushuri ɗan motsawa aka ce motsawa kaɗan Allah ya samu gani wannan ya ce assalamu alaikum muna maka fatan alkhairi da neman addu'ar ku ya ce Allah ya jarabe shi to wannan mace ce da ya ɗari biyar ɗinta ta ce a yi mata addu'a Allah ya jarabe ta da makiran kishiyoyi sun hana ta zaman lafiya da mai gidanta kullum sai tashi hankali sun hana ta sakat sai abin da suka ce a gidan ita bata isa komai ba don Allah malam amin addu'a Allah mai da kai lafiya kuma ina fata addu'a ba dare ba rana ga 500 Allah ya saka da alheri wannan mace ce ta aiko kishiyoyi sun addabe ta to daman dai kamar yadda malamai suka sha bayani ku mata Allah ya halice ku daman kuna da kishi yanzu haka ke din ma mai 500 din watakila kin addabe su da wani abu ba mamaki to ai halinku ne ba ku da garanti mu dai mun ci sa'a kina zuwa makaranta Allah ƙara lafiya da imani a tsammanin mu duk matar da take zuwa makaranta za a samu saukin kishi a tattare da ita ga shawara kamar haka na farko ki sani tunda ba ke kaɗai mijinki ya aura ba to fa dole abokanan zamanki sai sun nuna miki kishi kuma ba ke saki hana su ba saboda ku mata an gina ku da kishi ke ma din kina da kishin yanzu inda za a sallame su duka zaki ce abu yayi addu'a ta karbu to tunda wata bara ta koro wata ba a cikin ku damuwar ki shine wannan mijin da ya hada ku yaya akan yana son ki ya kawo ki gidan da kishiyoyi suka addabe ki ba zai dau mataki ba tunda kin ce an hana ki zaman lafiya da ke da mai gidanki mai kuma ki ce mai gidanku to sai ki gaya masa idan kana so na ka tsare min darajata da mutunci na da kima na a wajen matanka in kin san kina da wani laifi da kike musu ki daina yi idan kuma ba kya musu laifi suke kishi da ke to wataƙila kina da wani matsayi ne na musamman a wajen mijin naki to ku bara ki samu matsayi a wajen mijinki haka kawai a banza ba ba tare da kin wato biya haraji ba duk matar da mijinta yake son ta kuma ya bayyana sauran mata sun gane cewa mijinta yana son ta wallahi dole sai sun azabtar da ita kuma su mata su abin alfahari ne a wurinsu idan mijinsu yana so ya nuna a gaban sauran mata cewa ya fi son su kuma sai ta yi wani abin da za ta nuna ita fa mai matsayi ne sama da kowa har habaici suke yi kuma ɗabi'a ku ce ba za a iya hanawa ba kuma kowace mace duk inda take fa ita fa kokari take ta nuna a gidanta fa ita ce number one hanna na Aisha Allah ya mata rahama radiyallahu anha haduwa aka yi da matan Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa tana ta fada tana ta fada ta ce ba ta miƙe ta ce ya rasulullah kai ne ka zo da tumakinka kana kiwo a daji ka tarar da wani daji ga can shanu sun shiga sun ci ciyawa sun yi kashinsu sun zubar da kara da komai sun tafi sun bari ga wani dajin kuma ba a taba shiga ba ciyawa koriya shar idan ka je don Allah ina za ka kora dabbobinka annabi ya ce mai ciyawa koriya shar ta ce a tashi an gama zama sun ce ya ƙari ta isar da saƙo me sauran matan za su ce shiru abin da take nufi duk matan annabi gaba ɗaya zawarawa ya aure su sai da suka aure a wani gida ita kuma fa yar gidan abubakar ce tun tana da shekara shida aka ɗaura aurenta da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ce me za ku gaya mini zainab bintu jahash ta ce ku mata na annabi sallallahu alaihi wasallama zawwaje kunna ahali kunna ina ce iyayenku ne da iyalanku suka aurar da ku ga annabi suka ce eh tace ni kuma zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawati tace ni Allah ne ya daura aure na a saman bakwai akwai bayani shiru ba magana Safiya bintu Huyay ibn Akhtab wanda annabi ya auro ta shekara ta bakwai aka ribato ta a cikin ribatattun yakin khaibar babanta ba yahude ne babba a khaibar ya aure ta ya yanta ta ya sanya mata yancinta shine sadakinta ya tare da ita tun a hanya kafin ya dawo gida yarinya ce karama mai karamin shekaru kuma Allah ya girmama ta da halitta mai kyau tana shigowa gidan annabi sai kishi ya tashi wata rana wani abu ya haɗa ta da sauran matan suka ce yadda ka ir gidan yahudawa yi mata ne ai ai in baka san su ba za su koya maka hankali ka ai mutane na akwai albarka mata akwai albarka akwai albarka ta fashe da kuka ta ce ya rasulallah matanka suna aibata ni da addinin ubana ina matsayin matarka annabi ya ce ki je ki ce musu a cikinku wace ce babanta annabi babbanta annabi ko abu kaza ɗinta annabi wace ce take da dangantaka da annabi musa da haruna duk cikin su gaba ɗaya ta tashi ta je ta ce gabaki ɗayan ku matan nan wace ce take da alaƙa da annabin Musa da Haruna ta ce musu ni tsatson annabin Musa ne da Haruna a gidan nan shiru ba wacce ta sake ce mata komai wannan misalai ne na baku na na hafsa na na hafsa wata rana wani abu shiga tsakanin da manzan Allah annabi ya sake ta Allah da kansa ya ce wa manzan Allah raji'a fa innaha kanat sawwamatun qawwama ka mayar da hafsa ka maida ta mace ce mai yawan azumin nafila mace ce mai yawan kiyamul layli mai da ita hafsa taftakhiru bi hada tana alfahari da wannan nana khadija duk matan annabi ba a taɓa yi mata kishiya ba tun da take duk auren da manzon Allah ya sai da nana khadija ta bar duniya ba ta taba zama da wata mata a inuwa ɗaya wai annabi yana aurenta yana auren khadija ba ba a taba yin wannan mata ba to kaga su mata kowa fa tana samun ɗan abin da take makalewa gare shi ta gwaba wa ‘yar uwarta ɗabi'a ku ce jinin ku ne da in baki shirya zaman aure ba ki naɗe ƙafarki sosai in sun sa ki a gaba ke ma sa su a gaba ta hanyar bin miji da'a taimakon ƙannan miji agazawa yara dafa tuwo da wuri taimakawa makota aikin alheri albarkacin abubuwan da kike na kyautata Allah bai zai bari kishiyoyi su danne ki ba ko baki ji ba Allah ya bada lafiya da zaman lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh